ولا منتهى لها بعدد ما في علمك وحق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابته جملة وتفصيلا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك ومنك وإحسانك يا رب العالمين bayan godiya ga Allah da salati da kirari ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikhul Islam yake masa kirari cewa hanyar zama lafiya a rike annabi kankan shine jakada na Allah wasida tsakanin halitta da mahalicci annabi mai karamci annabin da ya kasance amintacce annabin da shi ne zamanto kyaure na annabci daga shi an rufe annabci annabin da Allah maɗaukacin sarki ya rataya wa isma amma duk wanda ba shi ba ya iya samun kuskure ya iya samun daidai Allah kai tsira da talaki ga wannan shugaba sallallahu alaihi wasallam yan uwa mu zamanto ko da yaushe muna cike da tsoron Allah maɗaukacin sarki cikin dukkanin al'amuranmu ta yaya ake samun tsoron Allah shi ne ƙoƙarin aikata abin da ya wajabta wa bayi da nisantar abin da ya hana bayi daidai gwargwado yana daga alamun tsoron Allah godiya ga Allah cikin ni'imomi da ya saukar wa bayi ni'imomi gwaɓaɓa ni'imomi wanda suke masu ni'iba sannan wajibi ne mutum ya dinga biyar da zuciyarsa kullum yana buƙatuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki duk wanda zai wauta ya ce baya bukata zuwa ga Allah madaukakin sarki to sai a ce da shi ya fita daga tsakanin sama da ƙasa domin ta Allah ce in ku yana bukatun ya zauna tsakanin sama da ƙasa yana bukata zuwa ga Allah madaukakin sarki mu dinga biya mu dinga biyar da zakatan mu bukatuwa zuwa ga wannan mahalicci ko da yaushe sannan mu dinga jiyar da zuciyar mu cewa abinda muke fata na alkhairai lalle Allah madaukakin sarki a shirye yake danka mana wannan abu wanda duk zuciyarsa ta damfara da Allah madaukakin sarki wannan shi yasa babban arziki musamman idan yana cike da tsoro na Allah madaukakin sarki yana kuma raja'i fatan abin da Allah ta'ala yake da shi na karamci domin shi Allah karimi ne Allah madaukakin sarki yayi wa irin waɗannan bayin alƙawari na arziki na duniya da arziki na lahira wanda dai ya zamanto yayi dagawa yayi girman kai ya kau da kai ga barin bukatuwa zuwa ga Allah to wannan shine wanda ya tabe domin ya manta bai roki ubangijin da neman wa zai baiwa yake yi ba dan haka wanda duk ya dan fara zuciyarsa ga wani Allah Allah sai ya bar shi da wannan abin da ya dan fara zuciyarsa zuwa gare shi amma wanda ya rataya harkokinsa da Allah madaukakin sarki to Allah ta'ala a shirye yake ya sadar da shi da muradinsa kuma sannan ya kusanta shi wannan bawa din zuwa ga Allah madaukakin sarki maikin Allah ya bamu labari cikin hadisi kudisi wanda shi ma maikin Allah haka ya rawaito daga Allah madaukakin sarki haka aka bashi lafazin haka aka bashi ma'anar aka ce ya faɗa amma ba alqur'ani bane nan ba a karatun sallah da shi hadisi kudisi hadisin da maikin Allah ya rawaito daga Allah madaukakin sarki ma'anar daga wajen Allah lafazin daga wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya fate a gaya wa bayi ya ku bayina ku sani fa na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya shi tsakanin ku kuma kar ku zalunci junanku Allah ba zai zalunci bawa ba sannan bawa kada ya zalunci kansa kada ya zalunci dan uwansa bawa wani mai hikima yana cewa la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmuhu yahwi ila nadami tanamu ainaika wal mazlumu muntajihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanbi yace karka yadda kai zalunci dan wa idan hana da iko in dai zaka iya hana kanka zalunci karka yi kaga zalunci kamar wani gini ne na toka da yake tura wanda ya hau kansa zuwa wutar jahannama yana sa nadama kaga kai da kai zalunci kana can kana bacci kana mun shari amma wanda ka zalunta saboda kunan rai yana zaune gaban Allah yana roƙo kuma Allah baya bacci wanda yake roƙo bai yi bacci ba saboda an zalunce shi wanda ake roƙon sa kai ya baya bacci kai da kai zalunci kana baki ina za a waje lafiya da haka Allah ta'ala ce da mu kada mu zalunci kawunan mu yace ya ku bayina kowanne daga cikinku zai iya zamantowa matacce ayi ayi da shi ya dena shaye-shaye ya dena kashe mutane ya dena kwatar waya ya dena kaza ya dena kaza ayi ayi da shi yana cin halin bata kowa a irin wannan zai iya samun kansa amma sai wanda Allah ya shiryar ku nemi shiryarwa ta zai shiryar da ku shi yasa ake san yaya wato iyaye kullun su kasance masu wa dan kowa da kowa fatan alheri don idan dan kowa ya gyaru naka ya gyaru sanda kake wa dan wani addu'a shi ma wancan ne wa danka addu'a da haka idan an yi addu'a ta musamman ga yaya to kuma ayi addu'a ta gamammiya ga kowa da kowa daga cikin yaya da ne dan neman shiriya daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sake cewa ya ku bayina ko wannan kuma yin waci ne sai wanda na ciyar da shi ciyarwa Allah shike ciyar da bayi za ka ga wato in Allah ta'ala ya so ya ciyar da bawa ba ruwansa da wannan bawan mutum ne dabba ce shi yake daukar da ciyar da shi za ka yi mamaki wani bawan Allah sufi sun taba yin tafiya wata karkara suka sayo abun marmari na karkara zafi shi suka ce abu bari sai mun kama hanya akan hanya mota sai tai zafi a garin Abuja bonnet tai sauri tai wato ta huce a zuba ruwa a koma gindin wata bishiya an bude wannan abun kwadayin ana ci kuli na zuba sai ga kiyashi na sakowa da kan biyar da tana komawa ashe duk abin da suke ba su huce su yi wa kiyashi da kan abincin sa ba daga duk inda suke Allah ya matsanta musu saboda haka Allah shi ke ciyar da bayi kowa ya nemi ciyarwar Allah Allah ta'ala sai ya ciyar da shi Allah ke cewa ya ku bayina dukkaninku kawai kuna nan ne tik sai wanda Allah lullubawa asiri don haka ku nemi rufin asirin Allah tufatarwa ta Allah ta'ala ce sai in tufatar da ku wannan tufatarwa ta ma'ana da ta fili tufatarwa ta ma'ana abin da ka hango mutum zai tsuguna ka kalli al'aurarsa kau da kai ka rufa masa asiri abinda mutum zai yi sallah da shi daura masa kullun idan yayi sallah da wannan kayan Allah sai ya rubuta maka ladan ka ba da sutura an yi wato ka ba da sutura riga an yi sallah da ita so da ku nemi tufatarwa ta daga Allah Allah ta'ala sai ya tufatar da bayi Allah yake cewa ya ku bayi na mafi yawancin ku ko a ce dukkanin mutum da ba annabawa bane ku za ku iya yin kuskure dare da rana abinda ake ce da shi zalla kuskure na dan adam Allah ce za ku yi kasancewa masu kuskure amma fa ku sani ne kuma aiki na ku kuskuren ku nemi gafara ta ni kuma ce na gafarta muku ku sani cewa ku nemi gafarar ubangiji Allah yana murna da wannan zan gafarta muku dukkanin kusakuran ku ya ku bayina Allah yake cewa da a ce halittar ku na farko na dan adam bashariya daga annabi adam a ce mutumin ku na farko da mutumin da yake na ƙarshe daga kansa aka hura ƙahon alkiyama a tarugu ɗaya a ce kowane mutum zuciyarsa fes take yana da kyakkyawar zuciya da tausayi da imani da tsoron Allah kamar wa aka ce misali a ce kowa a yi sa'a kamar sai na ubakar yake wajen kin zuciya kaga dai ai za a ce an kai tsoro ruwa ko Allah ce to wallahi wannan ba zai ƙara min allantaka ta ba ina nan ni ne Allah dan ba ku zama haka ba kuma bai rage ni ba ina nan ni ne Allah da haka da a sa a samu mutanen farko a hada da na ƙarshe a samu mutanen cikin su a samu aljanu kowa a ce zuciyarsa tas saboda allantakar Allah Allah ce wallahi ina nan ni ne Allah ku ba ku zama haka ba in kun zama haka kuma ina nan ni ne Allah Allah ya sake cewa da a ce jama'ar farko da ƙarshe za ta haɗu mutane da aljanu a ce kowa ya kangare wa Allah a ce kowa Allah kiyaye a ce yayi kama da Fir'auna wajen munin zuciya Allah ce wallahi kun yi a banza ba ku rage Allah takata da komai ba yanda kafin ku zama ga nake Allah haka bayan ku zama ga nake Allah dan haka Allah madaukakin sarki yake nuna mana buwayarsa da izzarsa cewa sabanka baya kara masa allantaka kuskurenka baya rage masa allantaka biyayyarka ba ta kara masa allantaka duk abin da kai kayi wa kanka ke sa wani mataki wanda yake bara da a garin nan bakwai zuwa sha biyu yake farawa in ka zo ka muka ce mun tashi ka zo bayan ai ba a fara karba ba ka dawo bayan shi bai ce mun tashi mun rufe karba in kana so kana da rabo ka dawo gobe ka bayar sai ka ce me za to kai za a kai wa kaya lahira mu ce kai yanga ashe wanda yake cewa idan mabaraci yayi bara a ce Allah ya kai gaban annabi yake shirka ce bai san annabin bane ai ka ba da abin alkhairi a ce Allah ya kai gaban annabi daraja ce domin Allah yana bujirowa da annabin Allah ayyukan al'ummarsa yau a ce ubangiji gashi ya kawo wani aiki na alkhairi ya tayar da ga wannan ma ba al'ummarka ce ta yi ashe Allah ya kai aikin naka gaban annabi annabi ya gani sai ya farin ciki muna da karin mutumin kirki dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku za su kasance da mummunan zuciya a ce kowa haka yake ba wanda zai tauyi abin da nake da shi na Allah taka Allah ya ce ya ku bayina da a ce mutanen farko da mutanen ƙarshe da aljanu da mutane a taru abu ɗaya Allah ce to din mai bukata ga ta yazo ya dauka din mai bukata ga ta yazo ya dauka duk wanda yake da bukata sai ya ji shi maya maya an bashi Allah ce cikin taskata ta arziki ba ku taɓa komai ba idan ku har kuna son ku ce kun taɓa wani ba a taskata ta arziki to da Allah a kai ka bakin teku da allura ka tsoma alluran nan tsininta ka ja a ga ina gaba ta ja ai ko katon kofi ka tsoma wa allura ka da ba a ganin inda ka ɗiba bare bakin teku to haka arzikin Allah yake duk abin da zai baiwa bayi Allah a cikin arzikinsa ba a so mataɓawa ba, da haka Allah ta'ala yake cewa, kun ga kirari na, ni ne mai kyautar da in na damfara wa mutum kita sai fushe da kuka. Kuma kyauta ta haka ta girma ce ba na kyautar ƙananan wato an ƙanƙanuwar kyauta. In ka ji an baka kyauta kare na don baka san Allah ba ne, don haka kyauta ta kawai cewa ungwa ne, azaba ta cewa kama ne komai nake so ina gudanar da shi karkashin kun fa yakunu ne da haka yan uwa bakin Allah yake cewa Allah yake a gaya muku dukkanin ayyukan da mutum zai yi nasa ne kuma ana bi ana kididdigewa ana rubutawa ana ajewa wa anna af'al al-ibadi tukutabu lil adli la an ilmi rabbitu uzabu ayyukan bayi ana rubutawa saboda tsabar adalci na Allah ba dan kada wani abin Allah ya kasa tunowa ya kasa tujiro da shi wannan jira alkiyama din ba da haka wanda duk ya sami alkhairi to ya gode wa Allah alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wanda ya samu sabanin haka kada ya tumici kowa aikin sa ne aka kawo mata da haka ƴan uwa mu sani cewa Allah madaukakin sarki yana buƙatar bayinsa yana son zamanto masu yawan tuba zuwa gare shi daga cikin dukkanin kusakuran da suka aikata da kuma dukkanin zunubai da suka aikata. Allah yana buƙatar yana son mu zamanto muna tsaye wajen aikata awamiru nasa Allah madaukakin sarki. Kuma Allah ta'ala yana son mu zamanto masu haƙuri a san da aka ɗanɗana mana ɗan wani salo na rayuwa. Abin da yasa Allah yake irin wannan dan ka gane ashe da can cikin ni'ima kake yanzu ne aka taɓa ka. Baka san wannan ba sai yanzu. saboda haka Allah ta'ala yana bukata yana son bayinsa zamanto masu haƙuri kuma in za a yi haƙurin a yi haƙuri saboda Allah ba dan ya zamanto dan ba yanda za a yi bane shi Allah ya san yanda za a yi idan aka nemi ladan haƙuri gurin Allah to Allah madaukakin sarki a shirye yake ya yaya abin da ya damu bayi din kuma sannan ya ba su ladan haƙuri wannan ana samun sa a lokacin da aka sami jarrabawa daga Allah maɗaukakin sarki mu zamanto cikin dukkanin al'amuranmu muna masu kaskantar da kai mu zamanto muna masu mai da lamuranmu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan mu zamanto muna masu yawan roƙon Allah wajen yaye mana abin da yake damunmu na matsin rayuwa da tsadar rayuwa da sauran wahalhalu cikin dukkanin al'amuranmu mu zamanto muna masu sallama wa Allah maɗaukakin sarki mu dinga fuskantar da fuskarmu wato nahiyar roƙonmu gurin wanda taskasa tana nan ta cika neman mai karba ake yi shine Allah madaukakin sarki lalle mu kiyaye kanmu kada mu yan mu zaman to masu yanke kauna ai kuma shikenan kasa ta mutu ta lalace a kasa bata mutu ba Allah yana nan a shirye ke zai fa mata ruwa za ta ja su mu kowa sai ya ci hani a cikin arzikin Allah madaukakin sarki dan haka mu zamanto kullum muna masu buƙatuwa wajen neman ƙarawa kanmu kayan amfanin lahira sannan mu kokari koyaushe wajen dankwafar da abin da zai ba mu matsala a lahira al-imam al-ghazali Allah ya kara masa dake cewa wani mutum ya taba ganin wani bawan Allah yana zana gawayi jikin bangon wani sai ce bawan Allah mutum yiwa bangon sa makuban nan mai kyau ka zo ka dinga zana masa gawayi kar ba a je lahira ya kai ka kara a nemi ladan ka a bashi sai ce gaskiya ne sai nemo kaskon tukunya sai ya fara kankare wannan rubutun da wannan musibar ta fi waccan kana rage wa garunsa ƙarfi kuma in aka je lahira bayan kayi zane kuma kana kanka kana rage wa garun da ya gina ƙarfi shi ma matasa matsalar daban to lallai duk abin da muka san idan muka yi in muka je lahira zai ba mu matsala mu kauce masa iya daidai gwargwadon abin da za mu iya wannan shi ne allantakar Allah cikin bayinsa kuma shi ne bautar bawa cikin sha'anin Ubangiji Allah maɗaukakin sarki. muna fata Allah ka dube mu duba na rahama kai tajalli akan mu tajalli na jamala da tajalli na kamala Allah mu bayinka ne masu kuskure Allah mun tuba mun sake dawowa zuwa gare ka ta hannun shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wasu bayinka idan za su roki bukatuwa zuwa gurinka suna aikin kirki na nafila su fake da shi Allah ba mu da nafila da muka yi mutun kare ka da ita amma Allah muna da annabi mun sako wannan annabin a gaba wajen biyan dukkanin bukatunmu kai gafara gare mu kai afuwa gare mu kai gafara ga magabatanmu sai sha wahala dan mu zama kirki Allah kai musa kaiya ta alkhairi ka ba su gidan aljanna abin da ke tsakanin su da kai ya Allah ka kauda kai gabarin sa abin da ke tsakanin su da bayin Allah cikin karamcinka Allah ta'ala ka dauke musu Allah domin kai karimi ne Allah ka san sunan kowa a wannan masallaci ka san sunan kowa a farfajiyar masallaci ka san sunan kowa wanda sauti yake kaiwa zuwa gare shi koda bai shigo farfajiya ba ka san shi ka san kamanninsa ka san bukatunsa Allah ta'ala ka biya mana baki daya ka sa mana albarka da alkhairi a ciki Allah ka faranta mana zukatanmu cikin sha'anin zuriyar mu da iyalinmu wannan kasa ta mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka fararo mana arziki ka fararo mana aminci ka fararo mana kwanciyar hankali ka raba mu da dukkanin halin damuwa da kakanuka a wannan kasa alfarmar annabinka annabin rahama sallallahu alaihi wasallam muna kamun kafa da shugaba muna riko da igiyar alkawari tsakanin mu da shi yana cike da damuwa da al'ummarsa ma'aikin Allah ka dubi wannan al'umma ka roƙa mana ubangiji ya tajalli tajalli na nufi akan wannan al'umma alfarmar ka gurin Allah ta'ala ya shugaba sallallahu alaihi wasallam bawan Allah da ke bamu ruwan sha Allah mun roke ka Allah ka shayar da shi alkausara bawan Allah da ke babu sauke babu haske Allah mun roke ka Allah ka nawar kabarinsa da kabarin magabatansa ka nawar harkokin kasuwancinsa ka kiyaye kasara da dukkanin damuwa a cikin dukiyoyinsu alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khalifa Allah ya rahama zuwa gare shi Allah nawar kabarinsa Allah ya kusa kuransa hidimar dewa alqur'ani da addini Allah ka ninninka alkhairansa ayyukan alheri da ya faro iyalai suka dora Allah ka kara musu ƙwarin gwiwa, Allah ka sa musu albarka a nema, Allah ka sa musu albarka a cikin dukiya, irin arzikin da Allah ya wa halifa da kyakkyawan ambato bayan wafati Allah ka mana irin wannan arzikin. Allah ka cika hannayenmu da arziki, Allah ka cika zakatanmu da kaunarka. Masu neman addu'a wajenmu Allah ya san su ya san bukatunsu Allah ya biya, wanda muka alƙawarin yi wa addu'a su ma Allah ya san su ya san bukatunsu Allah ya biya, Allah ya sa mana albarka da alkhairi a ciki, alfarmar shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. خذ بأيدينا كالذي يلفنا أدركنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بأيدينا كالذي يلفنا أدركنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بأيدينا كالذي يلفنا أدركنا يا رسول الله اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أنت بهداتنا عليم وعلى قضائها قدير فقدها وأجلها ولنا فيها رب العالمين نعوذ بك يا الله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز